آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaman magodiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar tarewa a wannan masallaci na Bangazi a wannan rana ta talata sha ɗaya ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya dace da sha ɗaya ga watan uku shekara ta 2025 miladiya da muke ci gaba a cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul ma'ida mun tsaya kan aya ta 47 yau za mu tashi aya ta 48 mi Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومن الكتاب وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما جاء عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعد ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون نعم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون
Allah madaukakin sarki yace wa anzalna ilaykal kitaba bil haqq mu muka saukan maka da littahi bil haqqi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata abin da ke gabanin shi min alkitab na littattam da aka sabko ma annabawa da manzanni da suka bata wa muhaiminan alai kuma shi alqur'ani mai girma mai ba da shaida ni akan dukkanin littattafan da suka gabata ma'ana mai ba da shaida ni akan at-taura mai ba da shaida ni akan injila bi ma'ana littahi ne amini akan su fahkum bainahum bima anzala Allah don haka kai hukunci tsakankaninsu bima anzalallah da abinda Allah madaukakin sarki ya sauka wala tattabi ahwa'ahu kada ka bi soye-soyen zuciyarsu amma ja'aka min alhaqqa akan abin da yazo maka na gaskiya likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowane ɗaya daga cikin ku mun sanya masa shir'atan shari'ar da yake bi wa minhajan da kuma minhajin da yake bi walau sha Allah da Allah ya ga dama la ja'alakum ummatan wahida da ya sanya ku kasance a matsayin al'umma daya walakin liyabluwakum fima ataku sai dai Allah yayi haka ne domin ya jarrabe ku game da abin da ya ba ku na littafi da manzon da ya turo muku fastabiqul khairat dan haka ku yi gaugawa wurin kokarin aikata ayyukan alkhairi ila Allah marji'ukum jami'a ya zuwa ga Allah ne makomanku gaba ɗaya fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun sai ba ku labari game da abin da kuka sance kuna samun sabani a cikin sa wa anihkum bainahum bima anzalallah sannan kai hukunci tsakankanin su bima anzalallah da abin da Allah ya sabkar na alqur'ani mai girma wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi soye-soyen zukatansu wa hazarhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayk ka kiyaye don kasa fitinance ka game da wani shashe da wani shashe daga cikin abin da Allah ya sabkar maka fa in tawallau idan suka bada baya fa alam ka sani annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'd dhunubi Allah ya so ne ya same su da wani shashe na zanuban da suke aikatawa wa inna kathiran minan nasi lafasiqun kuma lalle da dama daga cikin mutane lafasiquna fasikai ne masu kauce ma hanyar Allah madaukakin sarki afa hukumar jahiliya ta yabghun yanzu hukuncin jahiliya shine suke so suke bukata wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun to wane ne yafi Allah madaukakin sarki kyautata hukunci ga mutanen da yake sana da yaqini a wurin Allah madaukakin sarki ai kaga babu wani hukunci sama da hukuncin Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd ومن يتولهم منكم فإنه منكم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا يا كون دكوك إيماني دا الله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء kada ku riƙi Yahudawa wan nasara da kuma nasara su ne kiristoci auliya a matsayin masoya wanda za ku dinga son su kar ku zama to kuna son su kuna kaunar su ba'dhum auliya ba'd su din shashan su masoya shashe ne wa man yatawallahum minkum duk wanda yace zai so su daga cikin ku ko jibanci lamarin su fa innahu minhum to tabbaci din yana tare da su kamana in ka ce zaka so su ka kaunace su ka taimaka musu to kai din kai ma kana tare da su bai mana kai kamanceci na da su hukuncin kaɗai da su inna allaha la yahdi alqawmal zalimin lalle Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutanen da yake azzalimai ne kaga wannan aya tana nuna mana so dan Allah da kuma ki dan Allah duk wanda za ku so shi ya kasance kun so shi dan Allah idan kuma za ku ƙi shi ku ƙi shi dan Allah saboda yaki Allah saboda Allah da manzon shi ba sa san shi ina fata mun gane Imam Ahmad ya fitar da hadisi ko Imam Tabarani fil Kabir daga Abdullahi dan Abbas anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala manzo Allah tsira da mace Allah subhanahu a gare shi yace awthaqu ural iman al muwalatu fillah mafi karfin igiyar imani shine so dan Allah wal muadatu fillah daqi dan Allah wal hubbu fillah da so dan Allah wal bughd fillah da kidan Allah to kaga yahudawa da nasaru Allah baya son su Allah yana kin su dan haka Allah madaukakin sarki yace ya ku wanda kuka imani kuma kar ku so su ku ki su dan Allah ina fatan mun gane su din ya su ya su masoya juna ne duk wanda yace zai so su daga cikin ku to sai kasance hukuncin shi dai da su kenan ya koma kamar su shi ma da haka kenan kaga mumuni ba zai taba son kafiri ba mumuni mai imani ba zai taba son ahlul kitab ba yahudawa ko kuma nasara Allah ce fataral ladina fi qulubihim maradun zaka ga waɗanda akwai wani rashin lafiya na shakku a cikin zukatansu yusari'una fihim suna ta gaugawa game da abin da ya shafi ahlul kitab suna nuna musu so da da kauna yaquluna nakhsha an tusibana da'ira har ma zaka ji suna cewa muna jin tsoron da'ira ta same mu wata musiba da tashin hankali ya same mu shi yasa muke son yahudawa ahlul kitab muke nuna musu kauna so da in wata musiba ta shahe mu sai mu samu mu koma wurin su kenan fa asallahu an ya'tiya bil fathi Allah ce yayi kusa sura kadan Allah ya zo da budi daga wurin sa shine fathu makka kenan kamar yadda su malamai suka ce aw amrin min indihi ko wani al'amari daga wurin sa shi Allah fayusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin sai wa'ancan su wayi gari akan abin da suke asartawa a cikin zukatansu nadimi na suna masu nadama wancan da suke ɓoye soyayya ga kafirai suke nuna shibinta kafirai kuma bayan mummunai da ganin cewa idan wani abu ya samu masu imani tare da su sai su kuma wurin ‘yan uwansu kafirai kenan to Allah ya kusa ya samu ma masu imani buɗi da fatahi da wani al'amari a wurinsa waɗannan wanda suke ɓoye san kafirai a cikin zuciyarsu su waye gari suna masu nadama akan aikin da suka aikata wai ya kulun ladina amon za ka ji wanda suka yi imani suna cewa a ha'ula'in ladina aka samu billahi jihada imani yanzu waɗancan su ne wanda suka yi rantsuwa da Allah jihada imani mafi makwarar rantsuwarsu da Allah innahum la ma'akum cewa suna tare da ku habitat a'maluhum ay ayyukansu sun riga sun ruguje fa asbahu khasirin sun wayi gari suna masu khasara masu tabiwa tunda imanin su ba gaskiya bane ba munafinci ya riga munafinci sai ya riga ya bayyana karar ko ya gani su sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون يحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أدلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah man yartadda minkum an dini duk wanda ya ridda daga cikin ku daga barin addinin sa fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin da sannu Allah zai zo da wasu mutanen na daban yuhibbuhum wa yuhibbuna suna san shi yuhibbuhum yana san su shi Allah madaukakin sarki wa yuhibbunahu su ma suna san Allah madaukakin sarki azillatin ala almu'minin masu kaskantar da kansu ne zuwa ga ƴan uwansu masu imani suna san su suna tausaya musu a izzatin ala alkafirin masu buwaya da jiji da kai ne akan kafirai ba sa daga makafirai kafa kenan duk wanda ya ridda daga barin addininsa ya kafirta to Allah zai zo da wasu mutane na musamman wanda waɗannan mutane daga cikin sufofinsu Allah maɗaukakin sarki yana son su bayan Allah yana son su su ma suna son Allah maɗaukakin sarki na daga cikin sufofinsu masu tausayi ne game da dukkanin ‘yan uwansu masu imani za su taimaki ‘yan uwansu masu imani su tallafa musu kuma suna jin kansu suna tausaya musu a izzatin alal kafirin sannan kuma su din masu buwaya ne da nuna isa akan kafirai ba sa tausaya ma duk wanda ya kafirce mu Allah madaukakin sarki yujahiduna fi sabilillah kuma suna yin jihadi dan dokar kalmar Allah wala yakhafuna lawmata la'ib ba sa tsoron zargin mai zargi indai al'amarin da ya shafi Allah madaukakin sarki zalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wannan falalar Allah ce madaukakin sarki da yake ibada ta manya sha'u ga wanda so daga cikin bayinsa wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa mai yalwa ne subhanahu wataala alimun masani ne cikin dukkan al'amuransa inna ma waliyukumullah ku sani kadai cewa waliyukumullahu masoyinku mai jibantan lamarinku shine Allah madaukakin sarki wa rasuluhu da manzon shi wallazina amanu da wanda suka yi imani da Allah alladina yuqimuna as-salah sune wanda suke tsaye da sallah wa yu'tuna zaka kuma suna bada zakar dukiyoyinsu wa hum raki'un sannan su mutane ne masu yawan ruku'i bi ma'ana masu yawan salloli wa man yatawalla Allah duk wanda ya jibanci Allah madaukakin sarki wa rasulahu da manzon shi walladina amanu da wanda suka imani da Allah fa inna hizballahi humul ghalibun to lalle rundunar Allah madaukakin sarki humul ghalibuna sune masu cin nasara a kode shi wanda rundunar Allah madaukakin sarki sune madaukaka duk wanda ya taimaki Allah madaukakin sarki Allah zai taimake sa kuma zai sa ya ci nasara wannan shine sunna ta Allah madaukakin sarki amma yadda Allah ya ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ودخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله أقول أن سوني رندن الله ملوك كنسركي آلاف شرراء إن حزب الله هم المفلحون للي رندن الله سوني زاس تشنسر هبو بقيامة سوني زاس تشنسر أنجل الدنيا الله كسام دايتي سي الله يجي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا يا قوان دكوك إيماني دا الله لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا kada ku rike waɗanda suka rike addinin ku a matsayin huzuwan abin yi izgile wa la'iban da kuma wasa min alladhina utul kitab na daga cikin wanda aka bai wa littahi min qablikum tun gabaninku wal kufar auliya haka kakkure ki kafirai a matsayin masoya ku wanda za ku za ku jiba masoyayya ulai wattaqullaha ku shi tsoron Allah madaukakin sarki in kuntum mu'minin inda gaske ku masu imani wa idza nadaytum ila salati idan an kira ku zuwa ga sallah ittakhaduha huzwan wa la'iba sai su riki sallan nan ta ku abin yi ma izgili abin yi ma wasa zalika bi annahum qaumun la yaqilun sun yi hakan ne saboda su din mutane ne wanda ba sa da hankali ba sa hankalta sai Allah ya ce قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأدل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السبت لبئس ما كانوا يصنعون Allah ya ce ya ahlal kitab qul ya ahlal kitab qul ka ce musu manzo Allah ya ahlal kitab ya ku wanda aka bai wa littafi ana nan yahudu da nasara ke hal tanqimuna minna illa an amanna billah ai ba koyu bai yasa kuke kyaman mu kuke aibata mu kawai dan mun yi imani da Allah ne kawai wa ma unzila ilaina sannan mun yi imani da abin da aka saukar mana wa ma unzila min qabl sannan mun yi imani ne da abin da aka sabkar gabanin alqur'ani mai girma wa anna aktharakum fasiqun kuma lalle mafi yanku fasiqun fasikai ne masu kauce mashara Allah madaukakin sarki qul ka ce musu hal unabbiukum bi sharri min dhalika mathubatan inda Allah shin ba za ku so in ba ku labarin wanda suka fi munin sakamako a wurin Allah ba su ne man la'anahu Allah ai shi ne wanda Allah ya fushi da su ya tsine musu ya kore su daga barin rahamarsa wa ghadiba alaihi sannan yayi fushi da su wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir sune wanda Allah ya sanya wasu daga cikin su kasance birarrai wal khanazira da aladu wa abada taghut kuma suka bauta ma dagutu ulaika sharrun makana to waɗannan sune mafi sharrin mutane masu munin sakamako wa adallu an sawa'is sabil kuma su ne suka fi bata akan hanya wanda yake madaidaiciya idan har kuna aibanta masu imani da imanin su da Allah da suka yi da imanin su da alqur'ani mai girma da imanin su da tattafan da aka sabke gabanin alqur'ani kuna garin cewa ba mutanen kware bane ba to ai ku ne mafi munin mutane a doron kasa ku ne mafi munin mutanen da suke da mummunan sakamako har auren Allah madaukakin sarki na farko kaga Allah ya tsine muku albarka ku ahlul kitab na biyu yayi fushi da ku na uku daga cikin ku ne aka mayar da wasu birare wasu kuma aka mayar da su aladdu kuma ku ne kuka dinga bautar dagutu gumaka kenan shine annabi yake musu raddi da wanda abinda Allah yake masa wahayi zuwa gare shi ulaika sharrun makan to kaga waɗannan su ne mafi sharrin mutane a doron ƙasa wa adallu an sawa'is sabil wa idza ja'ukum idan suka zo muku ku masu imani qalu amanna sai su ce mu ma mun yi imani wa qad dakhalu bil kufri haqiqan kuma su sun shiga a cikin kafirci ne wa qum wa hum qad kharaju bi sannan su din da suka tashi sun fita cikin kafirci bi ma'ana yadda suka zo muku suna masu kafirci da ƙarya cewa sun imani haka suka tashi suka bar ku suna masu kafirce mu Allah madaukakin sarki fada su cewa sun imani ƙaryace suke haka zawwasu da suka yi wurin ku da cewa sun imani ba imani bane suka suna nan akan kafircin tashi da suka yi suka bar wurin ku shine waqarkum wahum qad kharaju bi sannan sun fita suna masu kafirci yana yadda suka zo kafirai haka suka kuma kafirai wallahu a'lam bima kanu yaktumun Allah shine mafi sanin abinda suka sance suna boyewa wa tara kafiran minhum zaka ga da dama daga cikin su yusari'una fil ithmi wal udwan suna yin gaugawa da rige-rige wurin aikata laifi da sabo wal udwan da kuma ta'addanci wa aklihim as da kuma yadda suke cin cin hanci rashawa kenan labisa ma kanu ya'malun char da abin da suka kasance suna aikatawa laula yanhahum ar-rabbaniyun wal ahbar shin me yasa yanhahum ar-rabbaniyun masu botan cikin su bisa hana su aikata wannan aika aikan ba wal ahbar me yasa malaman su bisa hana su aikata wannan aiki da suke ba an qaulihimul if na maganganun da suke na zunubi wa aklihimus suh da kuma yadda suke cin rashawa da cin hanci labisa ma kanu yasna'un cir da abin da su malaman su kasance suna aikatawa na yin shiru da hana mabiyan da kin hana mabiyan su akan aikata sabo da cin rashawa sai Allah ya ce wa qalat al-yahud yadullahi maghlula qullat aydihim wa lu'inu bima qalu بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وقالت اليهود الله مدوكاكين سركي yace yahudawa sun ce yadullahi maghlula ai hannun Allah kankame yake ghullat aydihim Allah ya ce hannayensu su ne hannayen da suke kyankyame wa lu'inu bima qalu sannan an tsine musu albarka dangane da abin da suka faɗa na sifanta Allah da cewa mai rawani baya ciyarwa ina fata mun gaya yahudawa ne suka aibata Allah madaukakin sarki suna masu cewa ai hannayen Allah hannaye ne kankame da suke kama da ba su cirewa da ba su ciyarwa to sai Allah ya maida musu da martani ghullat aidihim hannayensu ne ke kankame Allah ya tozartar da hannayensu wa lu'inu bima qalu sannan an tsine musu albarka an kore su daga bar rahmar Allah bima qalu sakamakon wannan magana da su fada suka fada ta cewa hannun Allah kankame yake bal yadahu mabsutatan bal ba gaskiya bane ba abin da suka fada yadahu mabsutatan hannayen Allah shimfida suke yunfiqu kaifa yasha yana ciyarwa yadda ya gada masa subhanahu wataala wala yazidanna kafiran minhum ma unzila ilayka min rabbik wala yazidanna kafiran minhum da dama daga cikin su tabbas zai dada musu ma unzila ilayka min rabbika abinda aka sabkar maka daga wurin ubangijinka tughyanan wa kufra zai dada musu wuce iyaka wa kufran kuma zai dada musu kafirce mu Allah madaukakin sarki saboda ko da yaushe aya ta sabko maimakon su imani sai su wuce iyaka su kafirce mu Allah madaukakin sarki wa alqaina bainahum adawa Allah ce sai muka jefa adawa tsakankanin su wal baghdaa muka jefa kyashin juna tsakankanin su ila yawmil qiyama ya zuwa tashin alqiyama kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah a ko da yaushe suka so su rura wutan yaki atfa'aha Allah sai Allah ya fice wannan wutar wa yas'auna fil ardi fasada sun kasance suna tahiya a doran kasa ta hanyar yada banna wallahu la yuhibbul mufsidin shi kuma Allah madaukakin sarki baya san mutanen da yake mabannata walau anna ahlul kitab ina ma da a ce su ahlul kitab kin amanu sun yi imani wattaqau suka ji tsoron Allah lakaffarna anhum sayyi'atihim da mun kankare musu laifufukansu wala adkhalnahum jannatin na'im kuma da mun shigar da su gidan aljanna wanda ke bake da ni'ima walau annahum aqamut tawra ina ma da a ce su din aqamut tawra ta sun yi aiki da littafin da aka saukar musu na at-taura wal injil sannan sun yi aiki da littafin da aka saukar musu na injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim sannan sun yi imani da abin da aka saukar musu daga wurin ubangijinsu shine alqur'ani mai girma la akalu min fawqihim da sun ci ta saman kansu wa min tahti arjulihim kuma da sun ci kalkashin kahuwarsu kuma na da Allah ya bude musu taskokin arziki ta sama da ƙasa minhum ummatun muqtasida daga cikin su akwai al'umma mai adalci mutanen kware daga cikin su wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun sai dai da dama daga cikin su ya munata abinda suka kasance suna aikatawa kana kaga ahlul kitab da a ce sun yi imani da abin da Allah ya sabkar musu na attaura da injila da alkur'ani mai girma dan alkur'ani yana gaskata littattafan da ke hannayen sai alkur'ani kuma ya fore su da su yi imani yadda attaura da injila suka fore su da cewa in annabi ya zo su yi imani da shi da sun yi hakan da Allah ya bude musu taskokin arziki na sama da ƙasa ashe yana daga cikin asbab na bude arzikin Allah taskokin sama da ƙasa ya zama kun yi biyayya da ɗaya a kan abin da ya sa kunku na littafi duk wanda suke son su samu kansu cikin hutu da ni'ima su nisanta daga barin talauci da wahala to ya kasance suna bin abin da Allah ya sabko na alƙur'ani da girma suna aiki da dokokin Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعزمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين Im- Ibn Hibban ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau hadisin Abu Huraira qala kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza nazala manzilan manzo Allah ya kasance idan ya sauka a wani masauki nazaru a'zama shajaratin yarawnaha faj'aluha lin-nabi sallallahu alaihi wasallam sabon annabi sukan duba a masaukin su ga mafi girman bishiya mai inuwa sai su sabki annabi anan fayanzilu tahtaha sai annabi ya sauka karkashin wannan bishiya wa yanzulu ashabahu ba'da dhalika fi dhilli ash-shajar sahabbansa kowa kuma daga baya sai ya nemi wata inuwa ta itace ya zauna karkashin ta fa bainama huwa nazilun tahta shajaratin tsakanin annabi ya sauka karkashin wata bishiya wa qad allaka as-sayfa alaiha wanda annabi ya rataye takobinsa akan wannan bishiya idh jaa arabiyyun fa akhadha as-sayfa min ash-shajar kawai sai ga wani bintanan kauye ya zo ya ɗauki wannan takobin da annabi ya rataye akan bishiya thumma dana min annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya kusanto wurin manzo Allah tsira da mace Allah sabbata a gare shi wa huwa na'im alhalin annabi yana barci fa aiqadahu mutanen nan sai ta da manzo Allah fa qala ya muhammad yace da shi ya kai muhammad man yamna'uka minni wane ne zai baka kariya daga gare ni yau fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi tsira da mace Allah sabbata a gare shi yace da shi Allahu Allah ku zai bani kariya daga gare ka fa anzalallah sai Allah ya sabkar da wannan aya ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo mai girma balligh ma unzila ilaik isar da abinda aka sabkar maka na manzanci daga wurin ubangijinka fa in lam tafa'al idan har baka aikata hakan ba fa ma ballagta risalata to baka isar da sakon Allah ba wallahu ya'simuka minan nas Allah shi zai dinga baka kariya minan nasi daga mutane inna Allah la yahdi al-qawma kafirin lalle Allah madaukakin sarki baya shi yadda mutanen da yake kafirai kenan Allah zai baka garantar rayuwar kai kiyaye kai tsare ka amma kai isar da sakon da Allah ya baka na manzanci haka Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi hadisin Masruq daga Aisha qalat Aisha tace man haddathaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam katama shay'an mimma unzila ilayhi faqad kadhab duk wanda ya labarta maka cewa annabi Muhammad ya koye daidai da guntu daga cikin abin da Allah ya sabkar masa faqad kadhaba tace to hakikan yayi ƙarya duk wanda ya baka wannan labarin yace annabi ya koye wani abu ko mun karamcin shi na sakon Allah bai isar da shi ba to hakikan yayi ƙarya wallahu yaqul wallahi Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo balligh ma unzila ilayk isar da abin da aka safkar maka na wahayi kenan isar da manzancin da Allah ya baka duk abin da Allah ya maka na wahayi yi kokari ka isar da shi zuwa ga mutane walgwadon yadda Allah ya ce ka isar da shi fa in lam tafa'al idan baka yi hakan ba fa ma ballagta risalata to baka isar da sakon Allah ba wallahu ya'simuka minan nas Allah shi ke baka kariya daga mutane inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin lalle Allah madaukin sarki baya shirin da mutanen da yake kafirai Imam Muslim ya fitar da hadisi hadisin Jabir da yake bayani game da hajji ta ban kwana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da mun cala sobata garin shi yace cikin khutubar shi ta wannan yinin ayyuhan nas ya ku mutane innakum mas'uluna anni ku sani ku kam za a tambaye ku game da ni manzon Allah fama antum qa'ilun idan Allah ya tambaye ku me za ku ce wa qalu sai suka ce nashhadu annaka qad ballagh mun shaidi cewa kai din ka isar da sakon Allah wa addaita ka isar wa nasahta kai nasiha faja'ala yarfa'u isba'ahu ila as-sama'i wa yankutuha ilayhi sai annabi ya dinga daga yatsa shi zuwa sama yana nuna musu yatsar tashi wa yaqul yana cewa Allahumma hal ballagh ya Allah shin na isar Allahumma hal ballag Allahumma hal ballag sai da faɗi su uku sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wani lafazin ma annabi ya daga ya tsassa sama manuniya yana daga ta sararin sama yana nuna ma mutane yana cewa Allahumma shahad ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida yana nuna mutane yana daga hannun shi zuwa sama wanda ke nuna annabi sallallahu alaihi wa sallama ya isar da duk sakon da Allah ya bashi zuwa ga mutane sai Allah ya ce قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون qul annabi ka ce musu ya ahlul kitab ya ku wanda aka bai wa littafi lastum ala shay'in ba ku akan komai bi ma'ana ku ba kowa bane ba hatta tuqimu at-taurata wal injil har zuwa lokacin da za ku tsayar da littafin at-taura da littafin injila ku ba komai bane ba ku ba abun ban ambato bane ba sai lokacin da kuka yi aiki da littafin da aka sabar ku na at-taura da kuma littafin da aka sabkar muku na injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum sai kuma lokacin da kuka yi aiki da abin da aka sabkar muku da ubangijin ku shine alqur'ani mai girma wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufra kuma zai dada ma da dama daga cikin su abin nan da aka sabkar maka daga ubangijinka zai dada musu tugyanan wuce iyaka wa kufran da kafirci mu Allah madaukakin sa fala ta'sa 'ala al-qawmil kafirin da aka kai manzon Allah karka da mu karka takura makanka game da mutanen da yake kafirai ne innal ladhina amanu lalle wanda suka yi imani wal ladhina hadu da wanda suka yi yahudanci a lokacin su was-sabiuna da kuma as-sabiun as-sabiuna su ne mutanen da suke kusa da kiristanci da yahudanci wan nasara da kuma wanda suka yi nasaranci a lokacinsu man amana billah duk wanda ya imani da Allah madaukakin sarki wal yawmil akhir sannan ya imani da ranar ƙarshe wa amila salihan ya aikata aiki na gari fala khawfun alaihim wala hum yahzanun to babu tsoro akan su wala hum yahzanun kuma za su yi bakin ciki ba gobe na kiyama yana sharaɗin shi ne su yi imani da Allah su yi imani da ranar ƙarshe sannan su aikata aiki na gari shi ne al'amarin sani Allah samu dace sai Allah ce لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبتم وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون Allah ce laqad akhadna mithaqa bani Isra'il haqiqan marrike alƙawarin banu Isra'il wa arsalna ilayhim rusula kuma muka turo musu manzanni zuwa gare su kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum a koda yaushe idan manzo ya zo musu da abin da bai so ba san zuciyarsu ba bi mana duk lokacin da manzo ya zo musu bi ma la tahwa anfusuhum da irin abin da ba shi zukatansu suke so ba fariqan kadzabu wani bangare daga cikin sai su ta wannan manzan wa fariqan yaqtulun wani bangaren ma sai su kashe manzan da aka turo musu wa hasibu sun yi tsammanin Allah ta kuna fitna da dai ba su a jarrabe su ba fa'amu sai suka kurumci fa'amu sai suka makabci ma gaskiya wasanmu suka kurumce mata sun mata ballahu alaihim sannan Allah ya karɓi tubansu ya yafe musu sun ma'amu wasanmu sannan suka ƙara makabce ma gaskiya suka kurumce mata kafirun minhum da dama daga cikinsu wallahu basirun bima ya'malun Allah mai gani ne game da dukkan aikin da suke aikatawa sai Allah ya ce لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ين- وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam hakikan sun kafirta waɗannan wanda suka ce inna Allaha huwa al-masih ibn maryam lalle masihu dan maryam shine Allah madaukakin sarki sun riga sun kafirta sakamakon wannan magana da suka faɗa wa qala al-masih shi kuma masihu yace da su ya bani isra'il ya ku banu isra'il u'budullaha ku bauta ma Allah madaukakin sarki rabbi wa rabbakum shine ubangiji na shine ubangijin ku kaga Isa dan Maryam bai taba da cewa shine Allah ba a lokacin sa shi da kansa ya nuna cewa bawa ne daga cikin bayin Allah sannan kuma Allah shine abun bautarsa shi yasa ya ce da su ya ku banu Isra'il u'budullah ku bauta ma Allah shi kadai subhanahu wataala rabbi shine ubangiji na shine mahalicci na shike arzuta ni shi ya samar da ni daga babu shike tasarrufi a cikina wa rabbakum kuma shine ubangijin ku kuma innahu lalle man yushrik billah duk wanda ya shirka da Allah ya hada Allah da wani saurin bauta faqad haramallahu alaihi aljanna hakikan Allah ya haramta mishi gidan aljanna wa ma'awahu an-nar makomashi ita ce gidan wuta wa malil zalimin min ansar az-zalimi ba su da wanda zai taimakon su ya tsamar da su daga barin azabar Allah laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha hakikan sun kafirta waɗannan wanda suka ce inna Allaha thalithu thalatha lalle Allah shine ɗayan alloli guda uku wa ma min ilahin illa ilahu wahid ai babu wani abun bauta bisa ga cancanta illa ilahun wahid sai abun bauta shi kadai shine Allah madaukakin sarki wa in lam yantahu amma yaqulun idan basu bar abin da suke fada ba la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim ai azaba mai radadi za ta shafi wani wasu kafirai daga cikin su yana in basu bar abin da suke fada ba na allantar da masih ko kuma na cewa Allah ɗayan uku ne to la yamassanna alladhina kafaru minhum sannu azaba za ta shafi wani ɓangaren kafare daga cikinsu azabun alim azaba mai raɗaji a fala ya tubu na ilan ba أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المصير ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقا كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون afala yatubuna ila Allah wastaghfiruna shin ba za su tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki su nemi gafararsa akan waɗannan maganganu da suke gai na kafirci wanda su dace da Allah madaukakin sarki ba wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne sannan mai jin kan bayin sa mal masihu ibn maryama illa rasul isa dan maryam ba kowa bane ba face manzo ne daga cikin manzanin Allah qad khalat min qablihi ar-rusul hakikan wasu manzannin sun gabace shi kafin shi ba shi bane farau manzo ne daga cikin manzannin Allah kuma kafin shi ma an yi wasu manzannin shine qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa mahaifiyarsa maryam siddiqatun mace ce mai gaskiya kana ya'kulani at'am su binnan gaba ɗayansu suna cin abinci kenan kaga Allah yana so ya nuna maka cewa Isa ba Allah bane ba Maryam ma ba Allah bace inda alloli ne su binnan ba za su ji yunwa ba har su bukaci abin da za su ci Allah zai ji yunwa ne Allah zai yi bukata ne Allah baya bukata komai da kowa a wurin kowa ina fata mun gane amma kaga shi masihu ba wani daga cikin bayan Allah manzon shi ne mahaifiyarsa mai gaskiya ce mai tsarki ce ga su su bin duka suna cin abinci sukan ji yunwa in suka ji yunwa kuma su bukaci abincin da za su ci dan ta kawo musu da wannan yunwan da suke ci kaga Allah ba haka bai ki unzur kayfa nubayyin lahum al-ayat unzur yi duba ka gani kayfa nubayyinu lahum al-ayat ta yaya muke bayyana musu ayoyi da alamomin da ke nuna gaskiyar lamari sun manzuru an na yi fakon sannan diba ta yadda ake kautar da su daga barin gaskiya ya kamata ce sun duki gaskiya a wannan ayoyi suna bayyana cewa lalle duk wanda ya allantar da annabi isa ya ce allah ne kafire yanan duka masu bauta addinin masihu a yau sunan su mi kafirai arna sakamakon allantar da masihu da suke ko kuma su aiki da thaluthu daga cikinsu cewa ɗayan ukun Allah Allah Allah Maryam haka annabi Isa ma Allah ko ar-ruhu Allah a wannan ma kafarai ne da nasin alqur'ani mai girma dukan su arnani kuma addinin da suke akai ya sha bamban da addinin annabi Isa da suke da cewa shi Allah ne ko dan Allah ne annabi Isa ya nuna musu cewa shi bawon Allah ne Allah shine abun bautarsa kuma su ɗin ma ya kira su ya ce Allah shi ne abin bautarsu kuma da yake kiristoci makirai ne su da kansu wallahi sun san da cewa addinin da suke akai karya ce amma kullum me suke so su samu mabiya sun mai da addini a matsayin siyasa su samu mabiya a ƙarƙashin tahiyar tasu da za su iya sa su kafirta su bar addini bayan su da kansu sun san abin da suke akai karya ce suke in ba haka ba kamar da wani malami ya ce akwai wata mankaba da daraja da Allah ya ba annabi isa amma kiristoci gabaɗi sun suka yi shuru a kanta ba mai cewa ƙala wasu wace daraja ce annabi isa tun yana cikin zanen goyi ya yi mi eh ya yi magana wannan ba ɗaukaka ba ce ba ba mu'ajiza ba ce ba ka taɓa jin kirista na waga magana kun san me yasa ba su yi idan suka ce su yi alfahari da wannan magana su ce annabi isa tun yana yawo yi magana yana cikin zanen goyi magana don kasancewa mu'ajiza sai a ce da su to me ya ci قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ka gani za a tambaye su to tun da ya yi magana tun yana jariri ko shakka babu mu'ajiza ce abin mamaki ne me ya ci sun faɗa نعم Kala inni Abdullah, farkon abin da ya ce ni bawan Allah ne, a ta niyar kitaba waje alani nabiya. Allah ya bani littafi sannan ya sanya na ɗaya daga cikin annabawansa. Kaga ba ta faɗuwa, shi yasa su suke yin shuru akan abun nan na mamaki na cewa ya yi magana yana jariri. Sau da da sun ce ya magana mi za a tambaye su? Me ya ce? Ita kuma ba, ba ta faɗuwa. suna faɗa haka addininsu ya tashi daga aiki ya ruguje gaba ɗaya tun da dama tun can dama addini ne ruguza shi Allah tsare mai kare mu ne ya kamata mu dakata abin faɗa daidai Allah sami tarayya dara kuskure da makamancin haka Allah ya fi mana gaba da wassalamu alaikum